لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا متى يوشا أكو المحرم shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da takwas ga watan bakwai shekara 2025 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na sifatu sala wallafar ashek Muhammad Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a jiya mun gama bayani a cikin fasali na bakwai akan shurutus salati yau kuma insha Allah ta'ala karatun mu ne shine farkon al-faslu sami fasali na takwas wanda malam zai yi bayani game da sifatus salati ala dawi ma warada ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siffar sallah akan abinda ya zo na haske cikin abinda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu shiga wannan fasali kai tsaye akwai gaba da ya kamata a ce mu dan tattauna ta cikin abin da ya shafi ita sallah wanda malam bai kawo ta ba kuma yanayin yadda ya tsara littafin nasa daman ba lallai ya kawo ta ba ita ce matsalar da take da alaka da sau saboda sau abu ne da yake jama'i abu ne na mutane da yawa ita kuma sallan ka in ka lura da ita ya dauke ta ne ita kadai yake kawo bayanin ta ba abu ne na mutane da yawa ba ya dauke ta a matsayin aiki na ɗaiɗaiku shi sa bai kawo bayanin sau ba amma tunda bayani muke akan sallah gaba daya kuma alhamdulillah mafi yawancin mana sallah ne a cikin mutane lallai sau yana da mahimmancin da ya kamata a ce alalakal an dan haska wani abu game da shi yan uwa inda za ka sallah a cikin jam'i to akwai bukatar sai ka yi sallah tare da mutane to mutanen nan da za ka yi sallah da su kuma akwai bukatar a haɗa sau a jeru a tsaya kamar yadda shari'a ta bukaci a tsaya hadisai da dama da yawa sun tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da haduwar sau akwai hadisin bukhari da muslim hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda wanda yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa sau sufufakum ku daidaita sau idan za a tada sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan juye kalli sahabbai ya ce musu sau sufufakum ku daidaita sauunku فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة domin daidaituwar sau na daga cikin cikar sallah wannan hadisi yan uwa idan ka kalle shi da kyau zai nuna maka cewa ashe rashin cikar sau yana mai tauye sallah ina fata an fahimta yan uwa tunda annabi ya ce min tamami salati na daga cikin abin da ke cika sallah da zamto cikakkiya matukar sallah ce a cikin jam'i to rashin cika sau rashin yin sau yadda ya kamata shi kuma na daga cikin abin da ke tauye sallah wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe sai fa inna taswiyata sufufi min iqamati sala limakon min tamami sala sai ce min iqamati sala suka sau daidaita sau na daga cikin abin da ke nuna tsayuwar sallah sallah ta tsaya yadda ya kamata shi ma wannan nuna maka rashin cika sau ya tauye sallar da hayyanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan ce a istaw wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum ku daidaita ku tsaya yadda ya kamata kada ku saba saboda sabawar ku a cikin sau na iya jawa kuma zukatan ku su saba kaga ka'ida sabawar musulmi irin wannan sabawar zukatan mutane su saba wannan na jin haushin wannan wannan baya son wannan addini musulunci haramun ina fatan fahimta yan uwa kun ga ɗaya daga cikin abin da ke haifar da shi ya samar da shi a cikin mu shine rashin tsayawa a masallaci a cika sau yadda ya kamata hadisin Nu'man ibn Bashir Allah ƙara masa da shi ma yana cikin Bukhari da Muslim yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana hatta ka'annahu yusawwi bihim al-qidah annabi ya kasance duk lokacin da ya zo ya tsaya zai tara sallah annabi baya tara sallah sai ya tsaya ya daidaita saumu Nu'man ibn Bashir yake bada misali cewa yadda annabi yake kaiwa matuƙa wajen saita saumu kai ka ce kibiya ce yake saita ta a cikin kwari da baka zai harba duk mutumin da zai harba kwari da baka sai ya saita ya tabbatar target ɗinsa da zai samu ya kai zuwa gare shi haka annabi yake saita saumu sallallahu alaihi wasallam ashe kaga abin yana da muhimmanci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa baya ta da sallah sai ya tabbatar sau yayi yadda ya kamata lokacin sayyidina Abubakar Siddiq shi ma haka yake yi lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda dan haka suke ba a ta da sallah sai an tabbatar sau ya tsaya lokacin sayyidina Umar ne ma da mutane suka fara yawa to sai a sai a wakilta wani ya shiga nan ya shiga nan ya tabbatar sau sau ake bi ya shiga sauun gaba ya shiga na kusa da shi tabbatar kai gyara nan kai kai kirjinka ya danno kai dan yi baya kadan kai hade jikinka haka sai an saita sau sannan sai dawo ga sai na Umar cewa to sau ya ya daidaitu sai ce to Allahu akbar sai tare sallah ya kuwa haka al'amarin yake tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir yake cewa hatta ra'a an qad aqalla anhu har sai da annabi ya ga mun hankalci yadda sau yake yadda ya saba ajiye mu haka muke tsayawa idan mun zo tun da yau da kullun taki wasa fa kharaja yawman wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito dan tada sallah hatta ka da ayyukabbira har sai da ya kusa ya tada sallah har zai tada sallah fara'a rajulan badiyan sadara kawai sai ga wani mutum ya bankuro kirjinsa ta gaba an daidaita so ake kowanne ɗaya daga cikin mutane kasance yana saiti da junansa wani bai yi gaba wani bai yi baya ba kamar yadda za mu zumi bayani da kawai sai annabi ya ga wani daga cikin sahabbai ya bulluko kirjinsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tastawun na sufufaku wallahi ko dai ku daidai da sau aula yu khalifan Allah baina wujuhi ko kuma Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin fuskokin haka annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko dai ku daidaita sauku ku rinka yin sau yadda ya kamata a cikin masallaci in za ku yi sallah ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku ya kasance fuskokinku sun saba me ya sabanin fuskoki wani na kallon gabas wani yamma wani kudu wani arewa wani arewa kowa baya son kowa kowa yana jin haushin kowa kowa baya tare da kowa wanda wannan kowa ya san ba daidai bane a cikin tsari na zamantakewa na musulmi to abin da ke jawo shi shine rashin daidaituwar sau a cikin sallah annabi ya juya ci gaba da sallarsa don kuwa wannan kaɗan ne daga cikin hadisan sau ko da mu littafin umadatul akam ka je ka duba na malam abdul gani maqdisi za ga yayi babun sau kuma hadisai kawo da yawa duk hadisan bukhari da muslim hadisan sau ne da yawa ga sanin ya kawo su shi yasa imam bukhari a cikin sahih nasa babu guda ya kulla ya sa masa suna babu ismi man la yatimmu suhufa babu ismi malla ya cimmu sufufa babin da yake bayani akan laifi da zunubin wanda baya cika sauki to kaga duk abin da aka ce za a bada laifi a kansa za a bada zunubi a kansa wannan na nuna maka a wajibi ne ko mustahabi dan uwan fahimta abin da aka ce idan baka yi shi ba za a baka laifi akwai zunubi a kansa wannan wajibi ne ko mustahabi wajibi ne to wannan ita ce fahimtar Imam al-Bukhari dama daga cikin fikin imam al-bukhari za ga istinbadin sa wajen fitar da babubuka daga nan zaka gane fikin imam al-bukhari a cikin sahihina babin laifi ga wanda duk bai cika sahu ba to shine sai ka wannan sai ka wannan hadisi na Anas dan Malik yace anna Anasan qadima al-Madinata ya kawo isnadin sa zuwa kan Bushayr ibn Yasar shi Bushayr ibn Yasar shine ke cewa anna Anasan hakika Anas dan Malik qadima al-Madinata ya zo garin Madina faqila lahu sai aka tambaye shi daga cikin ɗalibai aka rama kallawa malam ya zo saboda ka an samu dama bara a masa tambaya sai aka tambaye shi ya anas dan malik Allah ƙara maka yarda ma an karta minna mundu yawmin ahidta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne ka gani a cikin wanda kake gani ba daidai bane kake inkarin sa tun daga lokacin da ka rabu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare tun da kai ka zauna da shi wannan abu ne ka gani a wajenmu wanda kake gani ba daidai muke yi ba kala sai anas dan malik yace da shi ma ankartu shay'an illa annakum la tuqimuna as-sufufa yace babu abinda nayi inkarin sa a wajen ku babu abinda na gani ba daidai bane duk abinda kuke alhamdulillah kuna kan daidai illa annakum sai dai cewa ku la tuqimuna as-sufufa ba ku daidai ta sau yan wa ina fata an fahimci wannan da kyau ko kun ga imamul bukhari abinda ya fahimta game da daidaita sau shi ne dole ne wajibi ne kamar yadda anas dan malik da aka tambaye shi abinda ya inkari mara kyau da ya ga tabi'ai suna yi shi ne ba sa daidaita sau yadda ya kamata yadda suke yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa karkashin wannan sai malam ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah a cikin fathul bari nasa sharhin sahihul bukhari da yazo sharhin wannan hadisin sai yace yahtamilu wannan hadisin zai iya dauka cewa ayyakuna ayyakuna al-bukhari akhadha al-wajiba min sighati al-amri fi qawlihi sawu sufufakum ibn hajar yake cewa zai iya dauka imam al-bukhari ya kulla wannan babi ne ya wajabta yin sawu a cikin sallah saboda hadisin da ya zo da sigar umarni annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sauwu su kufakun ku daidaita sawun hadisin da na fara kawo kun ga da annabi ce sauwu wannan wata irin siga ce sigatul amri haka ne umarni annabi yake bamu ka'ida kuma wajen malaman usulul fiqi suka ce duk sigar da annabi ya bayani da umarni to tana nan a matsayin wajibi al'amru yaqtadi al-wujub umarni wajabci yake hukuntawa sai an samu wata karina sarifa da ta kautar da shi daga wajabci ya koma mai mustahabi sannan sai mu ce to kaza ba wajibi bane mustahabi ne indai annabi ya umarni yace kuma da malam ibn hajar ce da kuma gamewar fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli to daga cikin yadda annabi ya salla da sabansa akwai sau ko babu akwai daidaita sau ko babu akwai yace to shi sa yake gani annabi tsira da malam imam al-bukhari ya kulla babi ya kuma wajabta tsayyar sau a shek malam ufaimin allah ya masa rahama mai littafin da muke karantawa yake faɗa ƙarƙashin hadisin da muka kawo na uku shine ko dai ku daidaita sawunku ko dai ku daidaita sawunku aw la yukhalifanna allah bayna wujuhikum ko kuma allah ya saba fuskokinku yace ai bayna wijhati nadrikum allah zai saba tsakankanin mafuskantar tunaninku kowa yadda yake tunani zai kasance daban nawa daban naka daban tunani kuma wanda yake zai jawo mana matsala a zamantakewa tsakanin wani da wani yace shine abin da hadisin yake nufi da ya faɗi wannan sai yace wa hadha bila shakki yace kaga wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu shakka akan cewa wa'idun alaman taraka taswiyata yace wa'idi ne narko ne akan duk wanda ya bar daidaita sau in ji malam ufaimi to kaga duk abin da aka ce an kawo idi a kansa wata azaba ko narko wannan shi ma wajibi ne ko mustahabi wannan wajibi ne yan kuwa ana gane bayanin da kyau kuwa ina fito mana don dan mu fahimci menene hukuncin daidaita sau a cikin sallah jumhur jumhur na ashabul mazahib al-arba'a wannan malaman namu na masu mazhabi guda hudu hanafiya malikiya shafi'iya da hanabila su kusan duk waɗannan mazahibin sun tafi akan cewa daidaita sau sunna ce suka ce abu ne da ake so a yi shi a cikin sallah yana da ƙarfi amma ba su tafi akan wajibci ba sai dai malaman da suka zo daga bayan su da suka kalli hadisan sau da yawa daga cikinsu suka ce a'a hadisan sau sun fi ƙarfi a ce daidaita sau sunna ne wajibi ne daga cikinsu akwai shekul islam bai taimiyya allah ya masa rahama akwai ibn hazam al-zahiri al-andalusi shi ma yana gani wajibi ne dole ne akwai imamul bukhari kamar yadda muka faɗa da ya zo shi ma a bayansu shi ma yana gani menene dole ne wajibi ne daga ciki akwai malam usaimin da wasu da yawa daga cikin malamai duk suna gani lallai daidaita sahu a cikin sallah yan uwa dole ne wajibi ne sai an daidaita sahu abin da yasa nake so mu fahimci daidaita sahu yana yan uwa yana da muhimmanci a cikin sallah galibi a cikin masallatanmu a birni ko a ƙauye idan ka zo ba mu iya daidaita sahu galibi kowa yana tsayawa ne kawai inda ya so inda ya ga dama kuma kowa yana tilla kafasa ne kawai ya baje ce aje ta yadda ya ga dama yadda ya masa rai yadda ya sai masa dai to shari'a kamar yadda na gaya mana nan daga lokacin da ka shigo masallaci kai ka san ba a cikin ɗakin ka kake ba ka san ba a rumfar ka ta kasuwa kake ba ka san wani guri ne na musamman da ake so kai wani aiki na musamman a ciki wannan aikin da zaka yi na musamman ba kai zaka zaka sa kanka ba Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman dan ya koya maka yadda ake yi saboda ka yadda shari'a ta tsara za a daidaita sau haka za ka yi ba yadda ka ga dama ba daga cikin abin da ya kamata mai la'akari da shi a cikin daidaita sau yan uwa akwai taswiyatul muhazat wa taras akwai daidaituwar sau ta fuskar jikinmu gangan jikinmu ya daidaita shine al-muhazat mu daidaita sannan at-taras sannan mu haɗe abinda ake nufi da almuhazat daidaita ya kasance wani bai yi gaba ba wani bai yi baya ba wani bai turo kirjinsa ba wani bai ja bayansa ba ya kasance mun yi seti shi sa annabi ce ku yi sau kamar yadda mala'iku suke yin sau sallallahu alaihi wasallam mu yi sau kamar yadda mala'iku suke yin sau daidai wa daidai a seti sannan a tara su kuma shine haɗewa ya kasance babu wani saɓani babu wani halal shi ne wata ƙofa da aka bari tsakanin sau da sau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce sallu a cikin hadisi ingantacce ya ce a ƙimus sufufa ya karshe da sahabbai ku tsaye da sauranku ku tsaye da sauranku idan za a tada sallah wa hazu bainal manakibi wal aqdam ku daidaita tsakanin kafaɗinku da kuma ƙafafunku ya kasance suna setin juna ya ce wala ta zaru furujatin lishekar kada ku rinka kyale ƙofofi da kafofi don shaɗan ya rinka samu yana shiga ciki don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yan ya ba mu labari cewa duk lokacin da aka yi sau sai aka bauta ƙofa tsakanin wane da wane tsakanin mutum da mutum aka bauta ƙofa ya ce to ina ganin ƙananan shaɗanu kamar ƴaƴan akuya suna yawo tsakanin sahu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka annabi ya faɗa yawa yace yana ganin ƙananan shedanu kamar ƴaƴan akuya suna yawo suna kaiwa suna komowa a cikin to sallar da aka ce ga shedanu suna kaiwa da komowa a cikin ta ina za a yi ta da tsadan Allah ina za ka yi ta tunanin ka baya bai tafi inda bai kamata ba dole ba za ka samu abin da kake so a cikin sallar abu na farko kenan dole ya kasance an daidaita sannan abu na biyu shine kuma sai a haɗe a haɗe kafaɗa da kafaɗa ya kasance tana seti da juna sannan ƙafafuwanmu ya kasance suna seti da juna wani bai gaba ba wani bai yi baya ba ina gani ya kamata mu kuma kwatanta sautin da sallah ake kwatantawa ya kamata a rinke wani ya tashi mu kuma ɗabi Thank you. abu na farko kowa ya kowa a jirgin sama kada ka kada ka zo kai wuce mutane haka an gane ne ko gaba ka je ka kare nan je ka kare ka kuma kama gowa ba ba haka ake al-qibla yadda jikin ka gaba ɗaya ne kana qibla dan yatsun ka su ma ka da qibla sannan kada ka zo kai haka abubuwan ka buɗe abubuwan ka ba haka yi wasu ma suna haka sai da mutum ya haka an gane ba daidai ba ne sannan ba a zuwa kuma a haka na? ok za su gina da ba su ba ne ya sannan ba su ka buɗe ba haka an gane don wani shi kada sai zo na mutum kawai sai mai tsarin ba haka haka ba da shi idan mutum ya fi shi ne in ya nuna ma ba da shi kada wani kalbula ne kuma da suke kallo kalbula ne kuma idan ya haka mutum ka tsaya a kawai na kusa da kai ya zo irin wannan ba da ba da irin wannan kusa da a kawai da tsawa abin da kuwa an yi kafaran ba ya ce ba da ya ce ba kafaran ba shi kenan wani ba zai ya karfi na ba abin da ake cewa ɗan ake fi su yiwu kan yi da fama ma da ba ake da ba da zai ba shi kenan kawai yanzu ta kama a wuri ba to shi ɗan ba zai shiga mafi sha Allah ta ya kuma an fahimta to wannan shi ne da ake yi to abin da ya kamata yawa an ya ta kusa da kai ya haka sauyin insha Allah ta ba da kai amma da lokacin da wani haka a Allah da kai wani zai zai zama da yare zai ga wani wuri ba ba ka bane yawwa za su ya yi gaba ne ko ya yi ba Allah ba ka yi sarki sam da ya Dauku abu na farko kenan da ya kamata mu yi la'akari da shi shine daidaituwar jiki da kuma toshe kafofi wanda duk manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni mai da su da mu kiyaye su a cikin daidaita sau shi abu na biyu shine a ikmalu saffal awwal fal awwal dole ne idan zaka daidaita sau sai ka cika sai ya kasance sau na farko ya cika sannan ayi na biyu wannan dole ne dole ne a cika sauran farko na gaba ya cika tab sannan sai a fara na biyu sannan sai ayi na uku sannan sai ayi na hudu sai ayi na biyar ba daidai bane baya halatta ba daidai bane sawun farko bai cika ba kaje ka kaje ka tada wani sau ba daidai bane kun ga shi ma wannan mana kuskure a ciki da yawa kusan kullun ka shigo masallaci sai kaga wannan kuskure wani za ga sawun farko gashi nan ma akwai saura amma sai ya tafi can baya je ya tsaya wato shi sawun farko da a ce mutane kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa hadisin Bukhari da Muslim da a ce mutane sun san abin da ke cikin tsawon farko annabi ya ce lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwal idan da a ce mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da kuma tsawon farko na lada da romo da Allah ya tanadar sannan mutum ya zo zai a ce bai samu ba sai an yi ƙuri'a da wallahi ba za ka yadda ba sai an yi ƙuri'a in ya so in ka faɗa don ƙuri'a wannan shi amma ba za ka yadda ba saboda mala'iku suna yin salati ga wanda suke cin tsawon farko don mutumin da yake tsawon farko mala'iku suna yin salati ya ga matsalar kaga wanda kaɗa ai ya isa ya isa saboda haka idan sau ya fara zai fara ne daga inda liman yake inda liman yake daga nan sau yake farawa idan sau ya fara kuma sai ya hannun dama yawwa sai ya hannun dama sai ya je ƙarshe sai kuma a ɗauka daga wannan hannun sai aka yi hannun hagu na kusa da shi tsawon na biyu shi ma sai fara daga hannun dama daga setin liman sai hannun dama shi ma sai ya je ƙarshe sai ya dawo sai ya nan haka haka ‘yan uwa wallahi addini musulunci tsari ne da shi tsari ne da shi sosai da sosai mu ne kawai ba ma bi amma sai kaga mutum kamar in ya shigo masallaci shi gida yake masallacin ma wani wani kamfaninsa ne wani sai abin da ya ga dama zai wallahi abin yana bani mamaki ‘yan uwa duk lokacin da ake cewa da mutum wani dan shigo nan ga waje da sau sai ga mutum yana ba tare ne cin magani shi dan me za a yi masa magana saboda Allah in kuma da wani abu ne aka ji ana ban layi da sojoji a wajen mutum ba sai ka masa magana ba ba haka bane ga sojoji ga soja a gefe na zari masa ido wallahi ba sai ka masa magana ba sai da kaje shi da kansa yana wani gaban sa magana wani ka gyara ba ka gyara Allah bai yana kallon ka amma yanzu Allah yana kallon ka ba za ka gyara sau ba saboda kare na wanda ya maka maganar ko abin da ya kama da haka marigayi malam umar Allah ya masa rama kusan kullum idan ya zo za a tada sallah haka malam yi kaza malam yi kaza haka kaji suna ta abin nan da wani da ya shi kasan shi baya barin takwana in ya gani sai ya magana sai ce gyara sawon kawa ne yi kaza yi kaza to wanda suke gani ba su ba sai su tsaya inda suke Allah maɗaukin sarki ya samu dace to dole ne yan uwa sai sau na farko ya cika ka ɗauka cewa wannan abin da kake na bin sau ba liman kake wa biyayya ba ba wanda ya maka magana kake biyayya ba Allah da ya halicce kake wa biyayya ba shikenan ba shikenan abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa akan abin da ya shafi sau shine idan mutum zai yi sau ba shi kaɗai ba ne misali a ce su su biyu ne to zai kasance limami yana ɓangaren dama mamu yana ɓangaren hagu an mutum biyu ne kawai inda mata mutum zai sallah to ya kasance matan suna baya maza suna gaba muƙaddara akwai maza akwai mata ku zai kasance mazan su ne a gaba sannan matan su ne a baya ko da namijin guda ɗaya ne zai yi sauwansa shi shi kaɗai namijin sannan sai mata su biyu bayansa ba a yin sau tsakanin namiji da mace ko da mata ka ce ba ka cika ku yi sallah sai ku je ka haɗa sau da mata ka ba daidai ba ne ko idan akwai larurar da za ta sa ka yi sallah a gida misali a ce ana ruwan sama shari'a ta baka dama ka yi sallah ka a gida ko to sai ka ce da iyalanka bari mu zama wannan ladan mai jam'i ai ya halatta ko sai ka jami'i da iyalanka to akwai maza akwai mata yadda za a yi shine kai limami kana gaba in akwai namiji ka kaddara guda ɗaya ne shi yana yana jikinka kun jona matan kuma suna bayan to haka sauran ya kamata ya kasance ko da sauran mata ne kuma yan uwa yadda muka wasafa sauran mazan nan haka nasu yake su ma haka nasu yake Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan shine dan bayan da na so ne mana a takaice akan sauran kuma ina gani akan ta zama dakata ba za mu ba za mu ci gaba saboda lokaci ba zai ba mu dama ba insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa za mu tashi a sabon babu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am na malami wani lokaci za ka ga tsawon gaban ka kai kana nan a tsawon gaban ka na za ka an buɗa eh ɗaya da yake idan ka shiga
an buɗa an buɗa kamar yaya an an bar Eh.
su wanda ya yi ya yi barar da sai ya buɗa Na wanda gani, ya buɗa.
na gani.
kana iya cewa za ka iya eh shiga misali mutum yi kura za ka shiga sai ga mutum ma ya ki mota misali eh to akar bakar lahu mutum zai iya shiga dai haka ne ya a inda matsala kaka shiga malami inda matsala kaka shiga yanzu misali mutum ya ya maka baki baki ya boko da muka ce zaka shiga ai sai ka sallah kana jin haushin zai na jin haushin ba haka bane kana sallah yana yana abin nan yana maka abin nan da sauransu eh in kaga da matsala kawai kar sallar ka haka eh wanda ba sa bar da ma shirko ba daidai bane wallahi ba daidai bane shine abin da nake gama ne ita sallah ibada ce ba ta bace ba taka bace sallah ta Allah ce subhanahu wataala shi ce ayi ta da shi ce ayi ta ka bi umarnin wanda ya aiko ya koya maka sallah ka bi umarnin wanda ya aiko ya koya maka sallah sai ka samu abin da ake bukata na lada lokacin da duk za a in za mu sauye da muka faɗa dinnan insha Allah ta'ala irin wannan irin wannan space din da malami ne faɗa ba za a same shi amma ka duba yadda ake tare sau asali wani zai zo ya buɗe kafarsa ne haka wallahi mutum bi sai su shiga wajen kuma idan aka aka yi raka'a sai ga kuma kafar ta tsara yadda take sai ga an samu space a wajen eh to ba eh ba daidai bane to ba daidai bane kuskure ne. kuma Allah ya da in ya ji wannan bayanin zai gyara insha Allah ta'ala zai gyara eh da Allah ah, ya kasance wato kun ga shine abin da annabi yake gaya mana yanzu saboda Allah a ce mutum baya so ya tashi saboda kada wani ya samu waje kun ga akwai saba zuciya a ciki ko shine abin da ba a bukata dama shi sa annabi ya ce mu yi sauyin yadda ya kamata ko kuma Allah ya saba zakatan mu ɗaya daga cikin mafi sharri da bala'i da zai samu musulmi shine saba zakatan duk lokacin da muka sami irin waɗannan abubuwa to lalle karewa karewa mu ta zo ba za mu taɓa samun abin da muke bukata ya kasance kawai wancan wannan da wannan eh, ba shi wannan da wannan haka irin waɗannan abubuwan ba su da kyau kuta kuta ba su da kyau ya kasance soyayya ce da ƙaunar juna tsakaninmu musamman da muka haɗu a masallaci ɗakin Allah ka zo kai sallah ni ma na zo ne sallah na zo in samu lada kai ma ka zo ka samu lada ya kasance kana so na ina son ka ina ƙaunar ka na ƙaunar shi ne abin da ya kamata in in ma abu ne in ma abu ne kaga wani bai samu waje ba kaga akwai inda zai iya shiga ba za ku takura ba dan buɗa masa kace wanda da Allah dan buɗa masa ya shiga zai iya shiga sai ya zo ya shiga amma ka zauna ka hana ma wani shiga gaba ɗaya wannan ba daidai bane ba daidai bane Allah ya samu dace na'am
akwai wanda yake irin wannan kuma ba wanda ya taɓa masa magana sai wata ran na je a ni ma din garin a gyara haka yake mishi magana ce mun yi farni ne yanda ne yanda ne ce to ai ba yanda kake so ba yanda annabi ya ce a yaka sallallahu alaihi sai ya kuke wasallam ma annabi ai na ce ai ai ni islam ko na karanta ba inda annabi ya ce haka na ce a arabiya ne ka karanta muka je wannan haka eh to kaga kaga wannan malamin irin wannan eh, in bai fahimta ba sai ka kyale shi dan gyaran da za a yi kuma kada ya zamto barna yanzu maimakon a gyara sai a sai a fara tunda kai kai ka sauke nauyin Allah ya da abin da yake kanka kai Allah madaukakin sarki ba zai tume ka akan kaga barna ka batta ba insha Allah ta'ala shi kuma wannan ya dauka kai ya dauka wannan ruwan shi Allah madaukakin sarki zai tume shi akan wannan abu Allah ya samu dace akwai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am malamai kuma eh eh yadda ake daidaita mai Ire. Eh. eh mm. Eh, to wannan wannan ah, fahimta su ce amma dai ga hadisi mun karanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshen nuna mana cewa kada kada mu bakkafa gashi nan saddul khalala saddu al khalala me al khalal shine kafa kada a bar kafa a toshe ta haka manzon Allah ya koya mana wannan wani abu ne na ah, ra'ayin wasu ba za ka yi la'akari da su ba Eh, sai ka kyale su kai sai kai abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya Allah ya sa mu dace na sallallahu alaihi wasallam a sai an yi ikama sai an yi ikama za a tare sallah daman shi fadin daidai da sau ai limami ne yake e kuskure ne ka ji wasu masallatan ladanai ko masu yi kama suna cewa a daidai da sau ba aikin sa bane wanda yake cewa a daidai da sau aikin liman ne Shin- shi yake juya ya kalli mutane yanzu duk ma mu karkashin ikon su suke haka ne to shi zai ce kai gyara gyara shi sa na ga muku ai annabi tsayawa yake gyara kai ka ce kibiya yake setawa ya sunkuya nan ya ganan wannan kafa ba ta yi abu- ciki ba wannan ba ta yi wajen ba. haka annabi yake tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai ya tabbatar sauya da daidaita ne ya tare sallah saboda haka aiki liman ne idan aka gama ta da ikama sai ce to a daidaita a daidaita a daidaita idan aka daidaita sai a tare sallah wannan shi na eh ba laifi ba laifi idan limamin misali bai yi ba sai mamu wani mamu ya ga wani ya kauce zai cewa malam gyara da Allah eh malam gyara ka dan yi gaba kadan malam dan yi baya kadan Allah ku dan buda wani ya shiga babu laifi kamar dai muka bayani cewa lokacin sayyidina Umar yana sawa a shiga abu da dudduba eh saboda masallacin yayi fadi to kai ma an kaga abin da liman bai iya kaiwa ba zaka iya yin magana kamar misali sawun gawa bai shiga ba ga waje sun kaga wasu suna suna sai kace da Allah a koma can ayi hakuri kuma yan uwa mu rinka lura da yanayin yadda za mu rinka mutane magana ma darin kai a cikin taushi don wani shi in kai masa magana koya ne ta ɗanyi zafi sai ga shi ba zai ba idan me za ka yi masa magana da zafi idan me za ka yi masa faɗa to me haƙuri mu rinka magana juna magana a cikin taushi da Allah ɗan ya haƙuri ka koma gaba akwai waje a cika sawun gaba shi ne abin da ya kamata wa ƙulul wa ƙulul linnasi husna yawa kai mutane zance zance mai kyau za a fahimta su Allah madaukakin sarki ya samu dace game da cewa mata bari wannan malami ne ka kai da yawa ba daidai bane shi ba irin a matse din nan kaga an shigo shi ma shi ne nace in ba za a matsa ba sai ga wani lokaci mutum ya sallah a karkace ba daidai bane sallah tana buƙatar nutsuwa tana tana buƙatar alwaqar abin da ake cewa alwaqar shine nutsuwa ta jiki at-tumanina kuma nutsuwa ta zuciya duk sallah tana buƙatar su ya kamata a ce kana tsaye yadda kake kana fuskantar kibla shine abin da ya kamata saboda haka idan ka san za ka matsu da Allah ka yi haƙuri ka dawo baya idan ka san kai ne ka shigo daga baya sauya daidaita wannan insha Allah ta'ala za ka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki domin amma ba daidai bane irin wannan matsuwar da ake akwai ɗaya daga cikin yan uwa a makwacin masallaci wannan gidan da yake gabas da masallaci yana ɗaya daga cikin matasa da suke hidima wannan masallaci malam umar ji allah yi wa yayin sarasuwa a yan kusa ta cikin addu'o'i kuna alkhairi allah madaukakin sarki ji kanta allah ya gafarta mata allah ya mata rama su kuma yan uwanta da yayanta wanda ta bari allah subhanahu wataala ba ya ba ta abun jiro na rashin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ابراهيم